السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna safiyar laraba 29 ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da biyu ga watan march shekara ta 2022 miladiya ba haɗu a wannan masallaci masjidin mana da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jukun a zaria tare da wannan aji namu mu'assasatul mana da akibbatul mana lil'ilmi wa ta'abbudi wal ikhlas manufar wannan haɗuwa tamu ko manufar waccan na haɗuwa ita ce gabatar da karatu na musamman ga ɗaliban waɗannan wato waccan nan makaranta mu'assasatul manar li akibbatul mannan yadda muke yunkurin sauki littattafai guda biyu littafin farko littafin babban malamin musulunci wato a sheikh abubakar muhammad bin hussein al'adurri wato littafin adabun nufus wato wannan malami ne da ɗaɗɗe ya rasu tun hijira na da shekara 360 ya rubuta wannan littafi da manufar tarbiyyantar da zukatan ɗaliban ilimi da sauran al'umman musulmi littafi na biyu da muke yunkurin kammala shi shine littafin ma'aikatu shekoni ma'abanin insan wadda jeren giyar lafcoci ne da babban malamin musulunci wakilu ne abdulsalam bali ya gabatar shine aka ware wannan a matsayin ɗaya daga cikin ainihin lakcocin da mala ya gabatar aka mai da shi littafi shi kuma wannan littafi yana karantar da mu hanyoyi da matakan shaidan wajen rikita ɗan adam musamman ɗalibin ilimi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan shine ne wato darasi na biyu da za mu gabatar a cikin waɗannan littattafai guda biyu muna mai neman agaji ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmawa littafin adabun nufus kamar yadda na ambata littafi ne na babban malami al-imamul ajuri wadda malam mashkur bin hassan ali salman ɗaya daga cikin almajiran muhammad nasiruddin albani yi wa ta'aliki da tahriji ya ambaci ya sami rubutun hannu ne na wannan littafi wato abinda ake kira mahatsuf sai dai mahatsufin da ya samu a almaktabatun zakiriya bai cika ba har sai da ya nemi wannan littafi dammun hawa dammun hawa littafin babban malami al'imami ibn al-jauzi wannan littafi a ƙashin gaskiya saboda Allah a irin abin da muka tinkara na ƙoƙarin tarbiyyantar da zukatanmu ya zama mun haɗa wato ilimi ne da kuma tarbiyya mu sami a tarbiyyatu wa tasbiya tarbiyyan ilimi da kuma tantance ilimi to babu shakka wannan littafi jigo ne zammun hawa zammun hawa zargin son zuciya na al'imami ibn al-jauzi da aka mana wasiya dukkan ɗaliban wannan makaranta duk wani wanda ya sami iko lallai mallaki wannan littafi zammun hawa littafin al'imami ibn al-jauzi a jiya nake maku ishara dangane da ɗabi'un salaf magabata wajen kyamatar zunubi ko sabon Allah ko duk wani abu da zai taɓa mutuncinsu wato magabata ba sa wadatuwa kadai da karatu suna ganin abin da yake zama kwalliya ga ɗalibin ilimi shine aiki da ilimi wanda zai bayu zuwa ga taka tsantsan wajen kutsawa duk abin da yake haram sannan suna rasa sun zaɓi su rasa dukkan wani jin daɗi matuƙar dai zai kai su zuwa ga su zama masu mutunci sai nake buga mana misali da wata waƙi'a da ta faru da yunus bin yusuf wadda imamu maliku bin anas shi yake ba da labari ga ta nan cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha bakwai na wannan littafi isnadi ne al'imam ibn jauzi ya kawo mai tsawo shine sai ya danganta da asun wato asun bin abi bakar azhar ɗaya daga cikin almajiran imamu maliku ya ce sami ito malikan na ji imamu maliku ne anas ya kudu yana cewa kana yunus bin yusuf من الأباد wato Yusuf bin Yunus ɗaya ne daga cikin masu bautan Allah ɗalibin ilimi ne da ya yarda ya yi aiki da ilimin shi rika bautawa Allah fa aqbala zata yawmin wa huwa ra'iqun min al-masjid wata rana ya dawo daga masallaci falaqiyat humra'atun sai wata mata ta cika raba da shi ba wa ƙa'afi nafsihi min ha sai ya kalle ta kafin ya ankara sai ji sha'awarta faƙala sai ya ce Allah kuma innaka ja'alta li basari ni'imatan Allah ka bani ido a matsayin ni'ima wa qad khashitu an yakuna alayya nikima amma yanzu yana neman ya zanto dalilin zane dalilin in rika saba maka faqbidhu ilaik ya Allah ka karbi idan da ka bani Allah ka kwace ganina qala fa anbiya imam maliku yace nan take sai wannan dattijo nan take sai wannan bawan Allah yana matashi lokacin sai ya makanci wa kana yaruhu ila almasjid yaqudu ibn akhillah to yana zuwa masallaci wani ɗan ɗan uwan shi ne yake can shirye shi masallaci fa iza taqbala bihi al-aswaqa in ya kashe ɗaya daga cikin ginshikan masallaci ishtagala sabiyu ya la'abu ma as-sibyan yaron da ya kai shi masallaci sai ya kuma yana wasa da yara fa in fatatu hajatun hasabahu fa aqbala ilayhi in ya kare bukatar shi a masallaci ya gama ibadarsa sai ya kira yara فبينما هو ذات يوم وترانا دعوة في المسجد da hantsi yaron ya kai shi masallaci ya yi sallar asuba ya tsaya a masallaci har rana ta daga in a hasta fi batsanihi bishai sai cikin wannan malami yunus bin yusuf sai ya juya fa hasiba sabiya sai ya nemi wannan yaron sai ya kama sandan shi ya mayar da shi gida fashagala sabiyu ma'asibiya shi ko yaran na ya ya shagaltar da kai suna ta wasa da yara yayi ta kwala masa kira shi wannan yaro yana can yana wasa da yara shine sai ya ce Allahumma innaka kunta ja'alta li basari ni'ma Allah ka bani ido a matsayin ni'ima wa khashitu an yakuna nikima sai na ji tsoron kar ya zan dalilin saba maka fasa'altuka faqabattahu ilayka sai na roke ka na ce ka karbi ganin da ka bani sai ka karba wa qad khashitul fatiha farudhu ilayya ya Allah ga tsufa ta kama ni gashi na tsinci kaina a masallaci ciki na ya juya yaron da zai rike min sanda ya man jagora zuwa gida ya gudu ya daina ta wasa ya Allah ka dawo man da gani na haka mu kunyata shikenan faradallahu ilayhi basarahu sai Allah ta'ala ya dawo mashi da ganin sanan take fansarafa ila manzilihi sahihan yamshi sai ya tafi gidan shi alhalin gida ne yasa sun dawo maliku yace qala maliku imam maliku yace fara'aituhu a'ama wa ra'aituhu sahiha ni na gan shi yana makawo kuma na gan shi bayan Allah ya dawo mashi da ganin ma maliku yace tun na gan shi a haka to ire-iren waɗannan ingantattun kisoshin magabata suna nan jike cikin wannan littafi wadda ke nuna su magabata duk wani abu na saban Allah to ba su yadda kuma su haɗa shi da hidimar ilimi ba in yana hidimar ilimi to so yake kuma ya zanto mutum mai biyayya ga Allah wadda kuma babban manufar mu kenan na sa wannan littafi a gaba Allah madaukakin sarki ya dace da so kun ga ajiya ma karanta muqaddimatul muhaqqiq wani abu da ya dace a ce tun ajiya mun faɗi shine kaɗan daga cikin tarihin shi wannan malami da muka tunkara karanta littafin shi al-imamul ajuri to ga kaɗan daga cikin maganganu da al-imamul hafizu zahabi yayi a cikin littafin tazkiratul kufa na ɗan rairayo mana kaɗan ku je ku karanta littafin tazkiratul kufa mujalladi na uku shafi na ɗari tara da talatin da biyu al'imamu zahabi da ya zo kan tarihin al'imamu al'adurri a wancan littafi mujalladin da na ishara sai ya ce huwa al'imamu al-muhaddithul kudwa al'imamu al'adurri babban malami ne babban malamin hadithi ne kuma wallahi abun koyi bayan yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa sai ce cikakken sunansa shine abubakar muhammad bin hussein bin abdullahi al-baghdadi al-abdurri al-makki duk waɗannan garuruwa ya zauna a cikinsu an haife ki hijira na da shekara mahaifiyarsa ta haife shi hijira na da shekara 280 hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 280 sama da shekara 1200 da suka wuce bayan ya tashi ya yi wayo a nan ƙasan bagadad a wani anguwa ana kiran anguwan darbul adur suna anguwansu ne darbul adur game yanzu kai dan tudun jikun sai a ce tudun jikun ko dan cikin gaskiya a ce dan gaskiya to shi a kasan Baghdad anguwansu Darbul Adur daga nan ne ma ka take cewa al-Adurri dangantuwa ne zuwa ga zuwa ga anguwansu yanzu an ce kai dan kai kai ba zazzage ne kai dan zare ne a zare kuma sai a ce kai dan dambale ba ga za a danganta ka zuwa ga wannan garin da aka haife dole mun fahimci wannan da kyau a kai dan miciya ne a kai dan sabon gari ne za a danganta ka da inda aka haife ka haka ne sai ce to daga nan garin ainihin wato daga kasan bagdad sai ya tashi ya tafi aikin hajji kasan makka da ya je makka ya aikin hajji sai ya zaman shi nan shi yasa ake masa lakabi a ce almujawiya in ka ji an ce almujawiya shine mutumin da ya baro garinsu sai je garin makka sai ya sauna kusa da ɗakin ka'aba shi ake kira almujawiya to na daga cikin kirarin da ake wa al-imam al-abdurri akan ce masa almujawiya wato wanda ya je garin makka ya zauna tsawon lokaci har mutuwa ta cin masa a can ya yi karatu mai faɗi mai yawa kaɗan daga cikin malamansa al'imamu zahabi a cikin littafin tazkiratul kufa ya ce na cikin malamansa abu muslim alkajji sannan akwai abu shu'aibin alharrani sannan akwai khalfub ne amru al'akbari sannan akwai ahmad bin yahya alhalwani sannan akwai ja'far bin muhammad alfaryabi waɗannan malaman al'imamu al'adurri ne ya yi karatu a hannunsu sannan bayan ya yi karatu shi ma ya karantar na daga cikin almajiran shi akwai alhafiz abu nu'aymin al-asfahani mai littafin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya almajiran al-imam al-abdurri na daga cikin almajiransa akwai abul hasan ali ibn ahmad al-hammami almajiran al-imam al-abdurri ne malamai da yawa sun yi yabo na alkhairi kan al'imamu al'abdurri kaɗan daga cikinsu alhatibul bagadadi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama da ya zo ya buƙatu ya magana kan ashek abubakar al'abdurri sai ya ce kana da yanar tika ya ce ne mutum ne mai yawan addini kaga bayan tarin karatu da ya tara to kuma yana riko da addini yana kula da sallah yana kula da azummuka na farillai da na nafilkai mutum ne ma'abuci addini sai ce lahu tasanifun kafin ya rasu ya rubuta littafai da yawa inji al-imam al-khattabi kaɗan daga cikin littafan da ya rubuta akwai shahararren littafin shi kan aƙida ta musulunci a shari'a a shari'a na nan mujalladi zai juzu'i hudu babban mujalladi haka littafin a shari'a da yawa daga cikin kamfanonin buga littattafai sun buga wannan littafi an karanta shi a wurare daban-daban a shari'a a nan kusa da mu malaminmu a shayar awwal adam albani allah ya gafarta mashi ya sa karatun wannan littafi yana cikin karantar da shi ya rasu littafi ne babba a shari'a littafin aqida ne duk ɗaliban ilimi ahlus sunnati wal jama'a suna bukatar shi sannan ya rubuta littafin akhlaqu hamalatul qur'an ɗabi'un masu karanta alqur'ani ɗabi'un ma'aikata alqur'ani mai girma wannan littafi ya kamata duk wani ɗalibin ilimi ya zama yana da shi ya karanta shi sannan ya rubuta littafin ahkamun isa irin yadda al-imam ibn jawzi mai wannan littafi na dammul hawa yake da littafi ahkamun nisa cikin mujallabi daya muna nan muna karantawa mata shi a ranar laraba ahkamun nisa na al-imam ibn jawzi to haka shi ma al-abdul yake da littafin ahkamun nisa sannan ya rubuta littafi akhbaru umar ibn abdul aziz wannan sarkin mai adalci al'imamu al'aduri ya rubuta littafi ya tarihinsa sannan ya rubuta littafin a halakun ulama wadda ɗaya daga cikin babban ajinmu da muke da shi na nan almana mun sha haskaka wannan littafi a munasabobi daban-daban a halakun ulama wato ɗabi'un malamai yau ka yi karatu kuma ka zama malami wasu ɗabi'u ya dace ka yi kwalliya da su wato in ka natsu za ka fahimci cewa malami ne murabbi malami ne mai ba da tarbiyya bayan ya karantar da kai ilimi to kuma ya koya maka natsuwa da aiki da ilimi da tarbiyya na zuciya da na kaɓaɓɓa sannan yana da littafi al'arba'una hadithai ne guda arba'in ya tara din yadda ka ji al'imamun nawa ya tara su ba akwai al'arba'una nauyiya ba hadisai arba'in da al'imamun nawa ya tara inna mana amalu bin niyyat al'imam ibn taymiya ma yana da al'arba'una to shi ma al'imam al'aturri ya rubuta littafi al'arwato arba'una al'arba'una hadisai arba'in ya tara sannan yana da wanda littafi adabun nufus tarbiyyar zukata an gane ko a karantar da ɗalibin ilimi yadda ya dace a ce yara al'imam al'abturi ya rasu a garin makka a farkon watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 360 Allah ta'ala ya gafarta mashi so a jiya kun ji yadda ya bude wannan littafi nashi ga albarka bayan ya gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ni'imominsa na bayyana da na ɓoye sannan sai ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya datar da wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai ya kuma nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki kan dukkanin sharurruka a nan duniya da lalata sannan ya ce ka sani rai Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani kuma ya faɗi irin hatsarin rai da yadda rai kan fisji mutum ko ya ja ɗan adam zuwa ga ya kai ga sabawa Allah ya kaucewa abinda Allah ta'ala ya sanashe shi na iri sai ka cimma yana yin aiki da wani abu wanda yake ba haka ba ya kawo watannan aya ta cikin suratun nazi'at da Allah ya ce fa'iza ta ake tsamatul kubra yau mai yadda zakarun insanu masa'a wa burrizatul jahimu liman yara فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى kun san mun yi shirgin waɗannan ayoyi to sai ya ce fa in kana Allah ta'ala kadana ha anhu in Allah ta'ala ya hana wani aiki an gane ko waɗancan ku shigo daga ciki in ya zan Allah madaukakin sarki ya hana wani aiki in zajara anhu to shi ɗalibin ilimi yakan hannu yakan tsoraci wannan aikin in dai kai ɗalibin ilimi ne mai neman ilimi don Allah duk lokacin da ka ji an ce Allah ya hana aiki kaza mun gano nan da kyau to kakan daina wannan aiki ka tsorata fa in taba atku nafsuhu ila ma bujjira bujjira anhu in ya zama ransa sai ta masa ɗa'a kan abin da aka hana shi an gane ko sai ransa sai ta masa ɗa'a kan abin da aka hana shi an gane faliya alam annahu min allahi azza wa jalla bi bali ya san cewa yana da matsayi wajen Allah duk lokacin da Allah ta'ala ya hana wani aiki a ganin akwai ya kaɗan mana iya sa su kuka da bai sa mun gane ko? in ya zama wato Allah ya hana wani aiki sai ka ji kana kyamar aikin da ka ji kana kyamar aikin sai ranka kuma ya yarda yarda sai ta maka da'a ita ma ta goyi bayan ka karka aikata to wallahi ka ƙara gode wa Allah ka san kana da matsayi wajensa mun gane wannan wa anna hadhihi nafsun marhuma kuma irin wannan ran kurakuran da ta yi Allah yana yafe mata in ga wani abu da Allah ya hana sai ka ji kai ba za ka yi ba ranka kuma sai ya goyi bayan ka kan haka to Allah ta'ala ya azarta ka da kyakkyawan zuciya kuma wannan alama ce ta cewa in sha Allah kurakurai da kai Allah zai gafarta maka فليشكر الله الكريم على ذلك to sai ya gode wa Allah madaukakin sarki kan haka duk lokacin da kaji kana kyamar laifuffuka kana kyaman zunubi sai ce alam tasma'u rahimakumullah ila ma akhbarakum maulakumul karim wa annabiyyin min anbiya'ihi wa huwa yusuf alayhi salam shin ku yanzu masu karatu ashe ba ku ji abin da Allah ta'ala ya ba da labari dangane da annabin Allah annabi Yusuf ba annabi Yusuf yana cewa wa ma ubarri'u nafsi ba ina kukutar da kaina ne ba innan nafsa la'ammaratun bisu domin ita rai tana umurtar dan adam da ya saba wa Allah tana umurtar dan adam da wani mugun aiki illa ma rahima rabbi sai ba iban da ubangiji ta'ala ya daga wa kafa yi ma rahama sai wanda Allah ya masa gamdakatar sai ya tarbiyyanci zuciyar shi tana kaucewa duk abin da zai fasa ta ubangijinsa sai ce inna rabbi gafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai rahama to amma wannan waccan nan magana za ga da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan maganar da Allah ya ambata wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu suka ce maganan imra'atul aziz ne wato maganar ita matan sarki ne hatta shehul islam ibn taymiya da yazo wajen fassara ayan nan abin da ya tabbatar kenan da da yawa daga cikin malaman tafsiri to amma al-imam al-abdurri ya kawo wannan dan ya nuna mana cewa hatta annabawa ba suna a ankare ne dangane da abin da ya shafi zuciya an gane ko wa yaqulu innan nafsan ammara yana cewa kun ga ita rai wacce take umarnin mutum an gane ko ita rai ita take umarninka ka aikata aiki mummuna ko kyakkyawa almarhuma ran da take mai umarni mai kyau wacce za a yi ma rahama hiyal ma'sumatu allati asima Allahu azza wa jal ita ce ran da Allah ya bata kariya ba ta bin son zuciya sun ma'lam sannan ku sani rahimakumullah annan nafsa idza rakibat ma hawa. in ranka in zuciyarka ta aikata abin da take so mimma qadanuhu yata'anhu cikin abin da aka yi hani gaba da shi fa inna ha satalu musaqibaha yawmal qiyamah wallahi in ka daka ta zuciyarka kana bin son zuciya duk abin da ka ji zuciyarka tana so sai ka je ka yi to ranka zai zarge ka a rango ba alkiyama ta kulu lima fa'alta lima kasarta lima ballagta ni ma uhibbu wa qad alimta anna fihi aqabi rango ba alkiyama dukkan zukatan da suka jagoranci ɗaya daga cikin mutane sai je bana son zuciyar shi sai ya aikata aiki mare kyau turan gobe alkiyama zuciyar bawa za ta yi jakin ɗin shi za ta tukume shi tana tuhumar shi tana cewa lima fa'alta don me yasa ka aikata abu kaza mare kyau lima kasarta don me yasa ka ki aikata abu kaza ka taƙaita wajen aiki da abu kaza lima ballarta ne ma uhibbu me yasa ka bani abin da nake so me yasa lokacin da ni zuciya na ji ina son kaza ina son kaza ka fitawa ka daka tatawa wa qad alimta annabihi aqabi alhalin ka san wannan abin da nake so ba cikin shi halaka ta ne al'aqabu shine alhalaku ka san cewa cikin shi halaka ta take alam tasma'u rahimakumullahu ila qaulillahi azza wa jalla yanzu ku dalibai masu albarka Allah ya maku rahama al-imam ibn al-jawzi ke cewa shin ba ku ji ba Allah na cewa la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ran tashin alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama sannan ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta ne yana nuna maka ran gobe alkiyama ranka za ta zo ta zarge ka ka daina biyan ta san zuciyarka kana son wani abu ko da ka san abu ba kyau me yasa shi ɗalibin ilimi ake buƙatan a tarbiyyanci zuciyar shi saboda shi ana sa ran ƙwaƙwalwar shi ta tara ilimi ya san cewa aiki kaza Allah ya hana aiki kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana abu kaza ba kyau yanzu me ya rage suran san zuciya jahilci kam baya tattare da shi amma san zuciya tana iya ta jagorance shi duk da ya sani duk da ya iya amma kuma sai ka cimma ya aikata wani aiki da ke akastawa abin da ya sani na ilimi sai aka ce to kai ɗalibin ilimi ka yi hattara bayan ka sani ka yi aiki bayan ka sani ka yaƙi zuciya an gano wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da wal wajibu ala man sami'a hadha min Allah azza wa jalla wajibi ne ga duk wanda ya ji waccan nan aya ta cikin suratul qiyama akan cewa zuciyarka san zuciya in ta ja ka ka aikata wani abu mummuna kai san rai to kuma wannan zuciyar taka za ta zo ta zarge ka rango ba alkiyama to in ka san haka abinda yake wajibi gare ka an yahdara min nafsihi ashadda hadara min aduwwin yuridu qatala wallahi ka kyamaci zuciyarka ka ji tsoron ta kai har tana da zuciyarka sama ta hattarar da kake da wani abokin fada abokin gaban ka cikin yan kidnapping yan fashe barayi wanda yake bukatan ya kashe ka aw akhadha malihi ko wanda yake so ya karɓi dukiyarsa a winti haka irdihi ko kuma wanda yake so ya kutsa wato ya kutsa ma mutuncinka an gano wannan da kyau fa in kala ka'ilun inda wani zai ce lima alzamta ne hadal hadara minan nafs me yasa ka ce sai na rika yin taka tsantsan da zuciyata hatta da altahu a shadda halan min atuwe har sai da ka sanya ainihin zuciyarka ta zama wato zuciyana ta zama kana nuna man in taka tsantsan da zuciyata sama da yadda zan taka tsantsan ma da ainihin abokin gaba da ainihin barawo mun gano nan da kyau har sai da ka nuna cewa wato in yi hattara da zuciya sama da hattarar ma da zan yi da dukkan wani abokin gaba ina fatan mun fahimta me yasa ka sa ni haka ila lahu ko wa qad tabayyanat adawatu alhalin adawan wancan dan bashi ko barawo ta bayyana in za a ba mai wannan tambaya amsa sai a ci inna inna aduwaka alladhi yuridu qatalaka abokin gabanka cikin yan kidnapping da yan fashi waɗanda suke so su kashe ka au aka da malika au yinki haka irdika wanda yake so ya kashe ka ko ya kwace dukiyanka ko ya ci mutuncinka in zafara minka bima yu'ammiluhu minka in ya samu sa'a sai ya karbi dukiyan ko ya kashe kan ko ya ci mutuncin kaɗan fa inna allaha azza wa jalla yukaffiru anka bihi sayyi'at wallahi Allah zai kankare maka zunubai sanadiyar haka inda wani zai kashe ka da zalunci yanzu duk laifuffukan ka ya koma wuyarsa haka ne utlu alaikum naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ashe wanda ya kashe wani dukkan zunubansa shi zai ɗauki sannan haka wanda ya kwaci dukiyarka haka wanda ya ci mutuncinka hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku karanta sahihu jami'in sahih na malam Muhammad Nasiruddin Albani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma zulima abdun mazlamatan sabara alaiha illa zada kullahu azza wa jalla idda in an cuce ka kai hakuri to ai zai kara maka daukaka da haka da dan kidlabin da macuci da dan damfara da dan fawon nai duk abin da suka yi ma na magudi to ana sa ran kankaran zunubi ya biyo baya daga ubangijinka sannan ana sa ran daukakan daraja shi yasa ya ce wa yarfa'u laka bihi darajat in mutum ya cuce kai hakuri sai Allah ya daga darajar ka sanadiyar cutar da ya maka wa laysa nafsu kazalika amma wallahi in kai sakaci kai sake zuciyarka ta cuce ka har ta kai ga ka saba ma Allah kamar ka taka tatata to wannan ba lada ba da ada jama'a zai tafi a maho mun gane wannan da kyau لأن النفس إذا ظفرت منك بما تهوى dan wallahi zuciyarka in ta samu bukatarta ka dakata ta ta kai san zuciya mimma ka da nuhita anhu ka je ka aikata abin da aka hana ka aikatawa kana fi halakatuka fi dunya to sai ce maka dalilin ka halaka a nan duniya wal akhirah da lahira amma fi dunya fal fatiha ma'a shiddatul uquba a nan duniya sai mutum ya kunyata ya tosarta sannan ya haɗu da tsananin uquba wasu ilmanzilati inda Allahi azza wa jal sannan a rangoba alkiyama kuma ya koma zuwa ga mummunan makoma ma'a su'il munqalabi fil akhirah mutum sai ya koma zuwa ga mummunan makoma a rangoba alkiyama da haka fal aqilu yarhamukumullah mai hankali cikin ɗaliban ilimi Allah ya maku rahama yardimu nafsahul hadara wal jihada lahu ashadda min mujahadati al aqrani wallahi mai hankali cikin ɗaliban ilimi ko cikin sauran musulmai ko shine mutumin da yake taka tsantsan yake hattara da san da san zuciya yake yakan san zuciya yake sama da yadda yake yaƙi wani dan adam mimman yuridu malahu wa nafsahu zai yaƙi son zuciya sama da yadda zai yaƙi ɓarawo an gano nan da kyau fajahida ha inda ridawar gaza ka tsaya ka yaƙi son zuciyarka yayin da ta yarda da wani abu ta ji tana so sai ka tsaya ga aminan take so ya halatta ko sanda take ƙin wani abu sai ga abin nan da take ƙi ya halatta ka ƙi shi كذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هكما أيكين الله يمنى تربية أحاديثا دبا أحاديثي ديوا ما قد ديبا ياتي المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل من جهادي shine mutumin da ya dan kwafar da zuciya shi ya yaƙe ta bai yadda ta aikata wani abu sai abin da Allah yake so jama'a nan za mu takaita cikin karatun wannan littafi adabun nufus don mu samu dama ko mu shiga littafi na biyu kafin cikan ainihin lokaci wasu ba na kallawa kuma wajen mu ƙashi ruwan la'ila illa an ta astagfirka wa tubi ilai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh